الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم منا الخميس ɗaya ga watan Ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da uku ga watan March shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tuna mana wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai tarin albarka. da muka sake gewayowa domin ci gaba da karatunmu na ashfa a shekarar da ta gabata mun tsaya ƙarshen fasali na farko a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu ci gaba daga fasali na biyu wanda yake bayani akan fifikon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake binci shugaba alaihi salatu wasalam da su na karama na karrama wadda Allah ya yi masa wannan da wannan mu'jiza ta Isra'i da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. malam ya ci gaba da cewa alfasalus sani fasali na biyu fi tabdilihi bima tadammanathu karamatul isra'i wannan fasali zai mana bayanin fifikon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bisa ga abin da rama wannan da Allah ya masa na isra'i yake kunshe da shi minal munajati na daga munajati da ya yi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ba manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam ba wanda ya taɓa samun wannan a gurin Allah. A ce, Allah ya yi gani da wani bawa shi da shi shi da shi, kuma musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da saƙo na a zo a kira shi sallallahu alaihi wasallam zuwa yin gani da shi Allah ya aiko ya zo yana son su gana ya zo yana son ganinsa wannan makwara ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan mun lura za ka ga ai duk saƙon da Allah ke so ya isar ga manzon Allah alaihi salatu wassalam ai Allah na da iko yana isar da saƙon ba tare da ya sa an gayyato shugaba alaihi salatu wassalam ba amma saboda Allah na son ya bayyanar da wata daraja da wani girma da wata kususiya da wani ƙurewar mukami na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu musamman ya zo ya kira shugaba alaihi salatu wassalam zuwa ga Allah sannan wani abin da za mu ƙara lura da shi saboda a cikin komi Allah na nuna mana girman manzon Allah ne Allah ya ga daman idan Jibrilu ya roma manzon Allah sallallahu alaihi rakiya zuwa gare shi domin ansa wannan kira to kawai Allah ya buɗe wani hanya wani sirri sai dai duk wanda yake a sama ta ɗaya sama ta biyu da hayya zuwa inda aka yi ganin bai da masaniya sai dai manzo Allah sallallahu ya je can ai zaka ga ko a gidanka akwai general kofa da ake bi gidajen masu kuɗi ko irin manya-manyan gidajen nan sai ga kuma akwai wata kofa ta sirri sai a ce alhaji ya dawo eh gaskiya ba mu sani ba sai dai in ya biyo ta baya can ka san gidan ne da kohohi da yawa to akwai kofar da in ana son a yi wani abu wasu ba su gani ba da yawa sai a biyo ta nan amma Allah ya hana a yi haka yasa aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi mala'ika Jibrilu a wannan tahiyyi ba jagoranci yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah ba wane Jibrilu shiga tsakanin Allah da manzon Allah shi ma da yake maula gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman a bashi aminci ha Allah ya tabbatar da shi ruhul amin wane mutum dan rakiya ne escort ne eh ai manya he da escort ai Jibrilu ta ce wa manzon Allah baya zuwa wannan ansa kiraye ai ya fi a ce mala'iku dubu ne ba Jibrilu ba, suka take baya. Saboda me saboda Jibrilun akwai daidai da shi a mala'iku? Babu, to sai shi ya take manzan Allah sallallahu Alaihi sallama baya, yi masa rakiya. Aka zo masujidul haram, aka zo baitul maqdisi. daga nan aka yi abubuwan da aka yi kamar yadda za mu ji alƙadi ya kawo sannan kuma aka hau zuwa sama kuma duk wata ƙofa da aka zo ta sama sai an biyo ta inda matsala suke in an ƙwanƙwasa a buɗe su ce waye jibrilu ne kai da waye ni da sayyidina rasulullahi ne dama an aika masa ya zo ne eh an aika masa sai a yi maraba a yi gaisuwa manzala in ya zo ce to ai bai ba a wuce ba a yi mana sallah su ma samu albarkar manzon Allah da su da annabawan da ke gurin su koma baya manzala san sallan ya shiga gaba ya yi masa sallah annabawa su gaishe shi mala'iku su gaishe shi sai kuma a sama ta gaba wannan duka Allah ya tsara wannan ne don ya nuna mana cikan girman manzon Allah da tahiya ta kai tahiya a biye aka tura sai aka zo wata gaba ita kuma gabai saboda nan gurin masu tunanin cewa jibrilu jagora ne shi a tahe sai Allah ya karar da ruwan tunaninsu da aka zo sai jibrilu ya ci ya cije to idan shi ke jan hanya zuwa tahiya ai ba ya cije ba ai he je har inda ake so ko ina ashe manzon Allah ne ke tahiya da shi Jibrilu ya ce, To, ai, ni kam iyakata nan, ai, daga nan gurin tuka ɗaya na ƙara lallai haske zai ɓadda ni, Allah zai shahe ni, don ban ma san gurin ba. Saboda yan an je sijiratul muntaha an kai ƙarshen saman bakwai, to ita wannan tafiyar da aka yi bayan sijiratul muntaha ina ne? Ba dai ƙasa aka yi ba da aka tashi, sama aka yi, to saman kuma an je ƙarshenta, to yanzu ina ne, Allahu alamu ne. illa lahu maqamun ma'lum saka an zo iya maqamin malaika jibrilu nan kuma ta tike manzo Allah ya ce na ma izini yau mu je gaba da izinin shugaba alaihi salatu wassalam sai ga malaika jibrilu na rawan sanyi a bayan manzon Allah saboda an shigo da shi wani birni na Allah wanda bai sani ba hanyar zuwa birnin ma bai sani ba sai da aka zo rafrafu manzo Allah sallallahu alaihi malaika Jibril ya ce to ya Rasulullah ni kam tahiyan nan dai aban nan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo ya tafi ya nemi malaika Jibril shin kana da wata bukata ne gurin Allah me bukatarka malaika Jibril ya ce kwarai ina da bukata gurin Allah lallai lamarin Allah yana hirgita ni na bani tsoro ina nema a cikin alfarmarka ya Rasulallahi a nema man aminci a gurin Allah ya zama cewa na aminta ba wani tsoro bayan wannan amincin ya zama ba matsala ko ɗaya ila abadul abadi tsakana da zafi Allah ya ce to wannan ne saƙonka ita ce bukatar ka ya ce ya ce to ayan wannan ne an maka ma kawai shikenan ya kaga wannan ya ka ta damana muhammadiyya to lamarin isra'i din nan idan mun duba cikin shi da kyau za mu gane wata wata irin karramawa ce wani irin girmamawa ne wata iriyar khususiyya ce wani irin matsayi ne wanda kwatankwacin shi ma ba wanda ya taɓa samu a gurin Allah Allah ya ɗauka ya bawa shugaba alaihi salatu wassalam yace minal munajati kenan wa ru'yati da kuma ru'ya shine ganin Allah duka zamu ji bayanan su wa imamatul anbiya'i da kuma bayanin imancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa annabawa wal uruji bihi ila sidratil muntaha da kuma har ya zuwa sidratil muntaha magariyar tikewa da anan ne ƙarshen tahiyar jibrilu ta tsaya inda anan ne idan an zo to magana kuma ta ƙare wa ma amin ayatul bihul kubra da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani na ayoyin nan na ubangijin sama su girma ya mana cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra haƙiƙa ya gani daga cikin ayoyin nan na ubangijin sama su girma ومن كفائسه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء yana daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa ta Isra'i wa man dawat alaihi min darajatir raf'ati da abinda ita wannan tahiya ta Isra'i ta nannade na darajoji na ɗaukaka ta manzon Allah mimma nabbaha bihi alaihi alkitabul aziz na daga abin da littahi mabuwayi alkur'ani ya faɗakar da mu a gare shi wa sharatuhu sihahul akhbari kuma ingantattun labarai na hadisai kenan suka yi masa sharha qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjidil harami kaga nan Allah subhanahu ta'ala na bada labarin girman lamarin na Isra'in da ya yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ai, ka ji da abin da aya ta fara, Subhanallazi, ita subhana, subhanallah, kalma ce ta tsarkakewa da take tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da kuma isa matuƙa wajen girmamawa. duk inda kalmar ta zo tana ishara ne zuwa ga wani isa wani girma na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunan kamar Allah na mana nuni ne da, ai, Allah nan, Ubangijin nan, wanda ya yi Isra'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga masallacin Makka zuwa Baitul Muqaddasi zuwa hawa a tafi aje gurin Allah, kai, wannan Allah girmansa ya kai. girmansa ya kai girma. Wa ta'ala, Allah yana faɗa, wan najmi iza hawa, ila ƙaulihi, laƙadar amin aya ta rabbi kubra. Allah ya ce, lallai, manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya gani daga ayoyin Ubangiji masu girma. To, shin ayoyin Ubangiji masu girma ɗin nan malamai suka yi ta magana kamar da zamu ji. da kuma san inda yake cewa ma zagal basaru wa ma ɗaga. To wai idan ya zama cewa fa wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani. Shin wai in mala'iku ne ya gani shi da yake tare da Jibrilu ko da yaushe? Shi da saboda cikar shi da isar shi da ƙasaitar shi? Sai da mala'ika Jibrilu ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. To mala'ika Jibrilin ne zai gani kuma sai ya zama ya ga wani abu mai bako a gurin shi? To meye ma a cikin ilimin Allah bako gurin manzan Allah? Hulur da wannan, kamar yadda zamu ji. Ya ce, wala khilafa bainal musulmi na fi sahatul Isra'ili sallallahu alaihi wa sallama. Babu wani saɓani tsakanin musulmai. game da ingancin cewa lallai Allah ya yi Isra'i da manzan Allah, kaga wanda ya yi kokonton Allah ya yi Isra'i da manzan Allah ba ya daga cikin musulunci, saboda ya kore wani aya daga cikin Alƙur'ani, ya kore su lazi asara. In huwa nassul Qur'ani, domin wannan nassi ne na Alƙur'ani, wa ja'at bi tafsilihi wa sharhi ajaibihi wa khawasi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fihi ahadithun kasiratun kuma hadisai masu yawa sun zo fi tafsilihi a cikin rarrabewar wannan aya wa sharhi ajaibi da kuma sharhin al'ajibanta wa khawasi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma khususiyya ta shugaban sallallahu alaihi wasallam muntashiratun waɗanda suke madaidaita ra'aina an nuqaddima akmaliha yace to sai muka ga mu gabatar da mafi cikarsu wa nashiru ila ziyadatin min ghairihi yajibu zikraha yace sai muka yi ishara zuwa ga wani ƙari min gairihi na daga wani wannan wanda ya jibu zikirha wanda abin da ya wajabta ya zama mana wajibi mu ambata حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بهر أبو بهر بسماء عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا ديك سكتي حدثنا أبو العباس العزري حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان ابن طروخة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دكا سكتي suka isnadi ya jingina da sayyidina Anas daga Sabitul Bunani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ataitu bil buraqi an zo mana da taguwa wa huwa dabbatun abyadu ita wannan buraqa wata dabba ce fara ɗawilun doguwa fokal himari ita dai ta fi jaki bisa wa dunal bagali ta kuma gaza alfadari yada'u hafiruhu inda muntaha ɗarfihi ita saboda tsananin sauri da gudu irin na wannan buraka tana ɗora kofatanta ne a matsayin tuƙa ɗaya inda ganinta ya ƙare idan ta ɗaga kai ta hanga inda ganinta ya ƙare tuƙa ɗaya kenan a minti nawa za ka makka idan Allah ya ma wannan ai yanzu ka je ka dawo to ai inda ta ta kare da kaje can kuma zaka kara hangen kuma wani ganin kuma kuma wata takatce daya takata biyu kenan to haka saurin ta yake inji shugaba alaihi salam qala yace farakibtuhu hatta ataitu baitul maqdis sai na hau wannan dabba har nazo baitul maqdis farabadtuhu bil halqati allati yarbudu bihal anbiya'i sai na daura wannan dabba a halkan nan da'iran nan a gurin nan da annabawa suke ɗaure dabbobinsu sun da kaltul masjida sai na shiga masallaci fasallaitu fiha raka'ataini sai na yi sallah raka'o'i biyu a masallacin sun makarajito sai na fito faja'ani jibrilu bi ina'in min kamrin wa ina'in min labanin sai mala'ika jibrilu ya zo mani da kore guda biyu ƙwarya ta giya da ƙwarya ta nono fakatartul labana sai ya bani in zaɓa ɗaya in sha sai na zaɓi ta nonon. A ƙara Jibrilu, sai Jibrilu ya ce, Ikatar tilfiɗarta, aiko ka zaɓi sanna, ka zaɓi mata tafarki madaidaici. Sun ma'araja bina ilas sama'i, sannan sai ya hau da mu zuwa sama. Fastaf ta Jibrilu, sai Jibrilu ya buƙaci a buɗe, faƙila mananta, sai aka ce waye, ƙala jibrilu sai jibrilu ya ce mala'ika jibrilu ne ƙala wa mamma aka sai suka ce waye ke tare da kai ƙala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce sai tana rasulullahi ne ƙila sai aka ce wa ƙadabu isa ilaihi shin dama an aika masa ne wannan tambaya ce ta neman tabbaci dama Allah ya sanar da su cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ai kaga misali bisa ga al'ada idan shugaban ƙasa zai taso daga Abuja zai je Sokoto to kaga jihohi uku zai shiga daga Abuja dai zai shigo Kaduna daga Kaduna zai shigo Katsina daga Katsina zai shiga Zamfara sannan ai Sokoto ko to duk jami'an tsaron da za su gamu da shi za a wuce da su a hanyoyin nan can sai shugaban tsaro na ƙasa ya gaya musu kaduna to hanya kaza a kula da ita shugaban ƙasa zai zo ya wuce to idan aka ji jiniya aka ji sallama za a ce a waye ne eh ai shugaban ƙasa ne oh an aika ya zo din tahiyar ta taho kenan eh to a gyara hanya shine irin haka din nan ba wai suna tambaya bane ba dan ba su san zai zo ba mun gane ko na'am qala bu'isa ilaihi jibril ya ce i an aika masa fa fataha lana sai aka bude mana inji shugaba fa iza ana bi adamu ai muna shiga sama ta ɗayan nan hega annabi adamu sallallahu alaihi wasallam farahiba bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a ta alkhairi summa araja bina ila samai thaniya sai kuma aka hauda mu muka tafi zuwa sama ta biyu fastaftaha jibrilu sai jibrilu ya bukaci a bude faqila man anta sai aka ce wane ne ƙala jibrilu ya ce jibrilu ne ƙila wa mamma aka aka ce to waye a tare da kai ƙala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sai na rasulullah ne ƙila sai aka ce wa ƙadabu isa ilaihi shin an aika masa ne ƙala ƙadabu isa ilaihi ya ce eh an aika masa ya zo fafata halana sai aka buɗe mana fa iza ana bi ibni khalat isa ibn maryam sai ga ɗan kala isa ɗan maryamu kenan wa ya haya ibnu zakariya da ya haya ɗan zakariya su da abin da gini da ibnai khalati a nan annabi isa da annabi zakariya ɗan ya haya ya kaga duk dangi ɗaya ne ko annabi isa da annabi zakariya eh ƴaƴan abnai khal ne eh da annabi ya haya ibnu zakariya sallallahu alaihi ma farahi babi sai suka yi man maraba wada awali bi khairin suka yi man addu'a alheri summa araja bina ila sama'i salisati to sai kuma aka hau da mu zuwa sama ta uku fa zakara misl ula sai aka maimaita da irin abin da ya faru a farko fa fataha lana sai aka bude mana fa idza ana bi yusufu ai ana shiga sama ta ukun nan sai ga annabi yusufu alaihi salam wa idza huwa qada odiya shadar husni ai muna shiga sai muka ga annabi Yusuf haƙiƙa an baya wani yanki na kyau an baya wani babban yanki na kyau farahiba bi yaman maraba wada ali bi kairin yaman addu'a ta alkhairi thumma araja bina ila sama'ir rabi'a to daga nan kuma sai aka hau zuwa sama ta hudu wa zakara misluhu aka dai ambaci irin yadda aka ambata suka tambaya wane ne aka yi bayani kamar yadda muka ji fa iza ana bi idris ai muna shiga sama ta hudun nan sai ga annabi idris farahiba bi yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a alheri qala Allah ta'ala dama Allah madaukakin sarki na cewa wa rafa'nahu makanan aliyya ashiya annabi Idris kenan thumma araja bina ila samai alqamisati sai aka hauda mu zuwa sama ta biyar fa zakara misluhu sai aka ambaci kutankwacin irin abin da ya faru din nan fa idza ana bi harun sai ga annabi harun farahiba bi yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a ta alkhairi summa araja bina ila sama'i sadisati sai muka tafi zuwa sama ta shida fa zakara misluhu aka dai ambi ambaci misalin abin da aka ambata a baya din nan fa iza ana bi musa aka sai ga annabi musa a sama ta nawa a sama ta shida farahiba bi yaman maraba wada ali bi khairin yaman addu'a ta alkhairi summa araja bina ila sama'i sabi'a sai aka tafi kuma zuwa sama ta bakwai fa zakara misluhu ya ambaci misalin sa misalin abin da ake ambata a baya fa iza annabi ibrahim sai ga annabi ibrahim musnidan zaharahu ila baitul ma'mur ya jingina bayansa da baitul ma'mur shi baitul ma'mur wata santa ce wata matattara ce wata wata wata wata wata wata cibiya ce ta mala'iku baitul ma'mur yana nan a sama ta bakwai saitin ɗakin ƙaba ɗin nan, to in aka hau sama daga ƙasa saitin ƙaba ba a goce ba, ba a karkace ba, to za a cimma baitul ma'amur yana a sama ta bakwai. Mala'iku ne kawai ke kai kawo a cikinsa kamar yadda zamu ji. Wa iza huwa ya da kullu kulli yawmin sabuna alfu malakin. Manzo Allah sallama yace ai sai gaya shi baitul ma'amur ɗin nan kowane yini mala'iku dubu saba'in ke shiga cikin shi. la ya'uduna ilayhi kuma in sun shiga ba za su sake dawowa ba tun daga Allah ya halicci duniya har ta kare kullum sai mala'iku dubu saba'in sun shiga ɗakin sun yi ibada sun fita gobe wasu za su shiga tun daga Allah ya halicci ɗakin nan haka ake ta yi har yanzu sun mazhaba bi ila sidratul muntaha sannan sai ta hida ni zuwa ga sidratul muntaha wa iza waraquha ka azanil filati ai kau sai gaya ganyayyakin ita wannan itaciya da ake cewa sidratul muntaha magariyar takewa sai gaya ganyayyakinta falo-falo sun yi loɓo-loɓo yadda ka san kunnen giwa wa iza samaruha kalƙilali sai ga ‘ya'yan itatuwanta sun yi manya-manya yadda ka san yadda ka san a tulu yadda ka san tuluna ƙilal wa iza samaruha kalƙilali sai ga ‘ya'yan itatuwan ta yadda ka san tuluna, ƙala ya ce, falamma ga shiyaha min amrillahi, ma gashiya ta gayyarat. Ai, yayin da wani al'amari daga Allah ya lullube ta, ita wannan itaciya, wani lamari na Allah ya lullube ta, ta gayyara kawai sai ta canza, da tana mai ganyayyaki kamar kunnen giwa, mai ‘ya'ya kamar tuluna, kawai sai ta canza kuma. Fama a hadin min kalƙillahi ya staɗe wa an yan ataha min husniha. Ba wani mutum daga cikin halitta Allah in shugaba, alaihissalam, da ya isa ya siffanta wannan sidratul munta haɗin saboda kyanta. Da ta canza sai ta wani irin kyau wanda duk halitta Allah ba mai iya ba da labarin kyanta. Fa'ahu Allah ta'ala ilayya ba auha, sai Allah maɗaukaki mai wahayin abin da ya mai wahayi. fafarada alayya kamsi na salatan sai aka farlanta mana sallah hamsin fi kulli yawmin wa lailatin a kowane dare da yini fa nazaltu ila Musa sai na sako gurin Musa faqala sai ya ce ma farada rabbuka ala ummatika ya rasulullah me Allah ya farlanta maka akan al'ummanka me Allah ya farlanta ma al'ummarka qultu nace kamsi na salatun ai Allah ya farlanta man al'ummata sallah guda hamsin a cikin dare da yini qala irji ila rabbika eh ce koma gurin ubangijin ka rasulullahi fasalhu takfifa ka roke shi sassauci a sassauta fa inna ummatuka la yadiquna zalika lalle al'ummaka ba za su iya wannan aikin ba fa inni qad balawtu banu isra'ila bani isra'ila haqiqa na jarraba bani isra'ila wa katabartuhum na jarraba su ban ga sun yimma ba saboda haka al'umma kakan ba za su iya wannan ba ƙala ya ce faraja'atu ila rabbi sai na dawo gurin ubangiji fa qultu ya rabbi na ce ya ubangiji fa tif an ummati sassauƙa ma al'ummata fa haɗa anni kamsan sai Allah ya cire min biyar sai sallah ta koma arba'in da biyar faraja'atu ila Musa sai na dawo gurin Musa fa qultu sai na ce ma Musa eh hada ni kamsan an rage man biyar ya Musa qala he Musa yace inna ummataka la yadiquna zalika lalle al'ummaka ba za su iya yin sallah 45 ba farji ila rabbika fasalhu takafifa koma gurin ubangijinka roƙe shi rangwame wai ya kaci ina so mu fahimci wani abu ana ka duba irin abin da annabi Musa yake cewa da Allah ya so ya nuna mana kisan manzan Allah sai Allah ya ce, Subhanallazi asire bi abdihi, ya kaji yadda Allah ya kwace kome, ya ƙanshi abin shi, asire bi abdihi, sarki ya tabbata ga Ubangijin nan da ya yi Isra'i da bawansa, ya kaji. Saboda wannan wani mukami ne na manzan Allah shi ne kaɗai hakikanin bawan Allah. Shi ne shi Ibrahim ke gaya mana ko? Huwal abdu haƙƙan wal anamu abidu ai shi ne bawan Allah na gaske sauran talakai kai bayan manzan Allah ne hadiman manzan Allah ne eh Allah kai an shi hidimar tamu eh hadiman manzan Allah ne saboda Allah ya ambace shi bawan shi to shi ne sai Musa sai annabi Musa sai ke cewa irji ila rabbika bai ce irji ila rabbina ba mun lura bai ce koma gurin ubangijin mu ba ko sai ce koma gurin ubangijin nan naka eh ai ya san ubangijin nan na manzan Allah ne ina fata mun gane ce koma gurin ubangijin nan naka fas'alhu takafifa shi naka ne roƙe shi rangwame ka in ba manzan Allah ba yake da wannan alfarmai Allah ya ce ga yadda za a yi ya ce muna neman rangwame kai mu rika lura da lamarin nan sha'anin wa ba karami bane waye ya isa kai ko ciyaman din local government din ku yazo ya ce muku ga yadda za a yi ga yadda za a yi ko shugaban tsaron kasar ku ko kaza kaza ko botsi ma wani na yi yanzu ko soja ɗaya nan gurin yazo ya tsaya ya ce ga yadda za a yi in za ka wuce ka gungura sanda aka yi gunguran nan wa ka taba ganin bai gungura ba eh to mu lura da wannan wa irji ila rabbika fas'alhu takfifa qala yace falam yazal arji'u bayna rabbi ta'ala wa bayna musa hatta qala ban gushe ba ina dawowa daga gurin ina komawa gurin ubangiji kuma ina dawowa gurin musa har sai da musa ya ce ya muhammad yace ya sayyidina rasulullahi innahunna khamsu salawatin kullu yawmin wa laylatin li kulli salatin ashara salatin har sai da ubangiji yace yace ya rasulullah ga sanan yanzu dai salloli ne guda biyar a cikin kowane dare da yini kowace sallah in aka yi ta daidai take da sallah goma goma sau biyar hamsin hamsin ɗin dai da aka bada da farko an yi alfarmar ladatta da darajarta da falalatta amma a zahiri biyar za a yi to wai so nawa aka koma aka bada hamsin aka koma aka rage biyar ta koma arba'in da biyar aka koma ta koma talatin ta koma arba'in aka koma ta koma talatin da biyar aka koma ta koma talatin aka koma ta koma ishirin da biyar aka koma ta komo ishirin aka koma ta komo sha biyar aka koma ta komo goma aka koma ta komo biyar so tara manzo Allah sallallahu alaihi na komowa nemo mana rangwame amma ga yanan biyar din ma he kowa ake da ita aya azhar a shallake la'asar a hada a magarba ko kuma a yi musu gamadi a hade su kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama fatilka kam suna salatin su ne hallo salloli hamsin wa man hamma bi hasanatin kuma Allah ya ƙara ma manzon Allah yace wanda yayi yayi niyyar aikata kyakkyawa falam ya amalha sai bai aikata ba yayi niyya kai niyya to alhamdulillah azumin nan yazo shi yasa ake son niyya alheri dan Allah mu rika niyya alheri niyya cutar nan ba dabi'a manzon Allah ba ce kada mu yi eh yadda ka jiran ka ya ɓaci dai yi kokari dai ka yi niyyar alheri eh saboda sakamakon ta yana da yawa gurin Allah musulunci akwai gara ɓasa cikin shi saboda alfarmar shugaba eh in kai niyyar yin aikin alheri ko da baka samu dama ba misali mutum ya ce kai alhamdulillah in Allah ya yarda azumin nan dai tunda ya tsaya watan gafara watan abubuwa in Allah ya yarda insha Allah na yi niyya in Allah ya yarda in Allah ya yarda kullun hina yi salati miliyan hadiya ga shugaba shi kenan ka zo ka ɗau tarbisa kake miliyan kusa ce. Ka buga, ka buga, ka buga, ka buga. To, sanda dai aka ce a salatu hairu minan nauni an samu dubu shida. To wannan niyyar taka in dai sadika ce, sai Allah ya baka wancan abin da kara. Niyyar alheri, wannan kuma duk cikin alfarmar manzon Allah ne. ai ina so mu fahimta da ya koma shi Allah subhanahu wataala daɗin koma wannan yake ji saboda me saboda Allah na son manzon Allah yana son al'umman manzon Allah saboda manzon Allah to shugaba ya dawo har sau tara kuma Musa sai da ya ƙara ce me ya koma shugaba sai ka ya Musa na koma na koma na koma ni yanzu har ta kai ga kunya Allah ma nake ji Musa Musa ban iya koma ba zan iya zuwa na goma ba Musa to shi ne Allah ya ƙara ma manzon Allah sallama da bonus saboda zati ya gane dai tausayi da rahama da jin kai da rangwame na manzon Allah yana neman mana sauki dai shine sai sauƙaƙe mana to hamsin ɗin can da muka bada ka roƙa afuwa ta komo dai biyar yanzu ai da alfarmar Musa aka yi mana da Musa ne zai zo da kan ya neman mana sassauci ko ba ku gane ba ko ba ai mun fahimta ko ai da da alfarman Musa aka yi mana da Musa ne zai zo to shi ya san hanyar ya san gurin ai ba wanda ya san wannan gurin sai manzon Allah baka ji ba shi annabi Musa a sama ta shi da aka bar shi duk abin nan da ake hayan an baro sirsul muntaha an dawo daga inda aka je an zo sama ta bakwai an tsallako sama ta shida sannan kuma aka haɗu da Musa sannan kuma a koma mu fahimta hmm hey wane mutum yace fa in amalaha idan kuma yayi niyyar kyakkyawan sai ya aikata kataba lahu asharan Allah zai rubuta masa goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha shine nan wa wa man hamma bi sayyi'atin wanda yayi nufin mummuna falam ya amalaha sai ji tsoron Allah bai aikata ba lam taktub shay'an ba za a rubuta ko sisi ba komai ba a rubutawa kaga can mun yi kudurin mai kyau mun gaza an rubuta mana mai kyau amma mun yi kudurin mara kyau mun fasa kuma an shahi komai shikenan fa in amalaha in kuma ya aikata mara kyan Allah ya tsare mu kutubat sayyi'atun wahidatun za a rubuta mai mummuna ƙwara ɗaya kaɗai ba za a rubuta goma ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fir kaico da mutumin musulmi da ya je lahira bai shiga aljanna ba to ai in zunubi kai ƙwara ɗaya za a rubuta maka in aikin alheri kai guda goma za a rubuta maka to yanzu aikin alheri ƙwara goma kuma zunubi ɗaya kai ta tara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su banke wancan goma goma goma goma kai wannan ɓanna ta yi yawa mu lura da wannan wa duk Allah ba shi da muke nuna mana ai ta zaman lahiya ai ta san manzon Allah duka nan da ka gani duk wanda ya tsinci kanshi cikin wannan al'ummai a'a Allah bai ka dan ya jeho ma bala'i ba a'a Allah bai kawo ka dan ya jeho maka kuma masifa a lahira da duniya da lahira ba a'a da Allah ya zabo ka daga cikin supplementary list daga cikin yan alfarma daga cikin waɗanda yawa rangwame sai ya kawo ka nan ai in ka lura har kafiran wannan al'umma ai sun yi shan gara basa akan kafiran sauran al'ummu eh to kafiran ka duba haka ga yadda ake rayuwa take fa yawa fanazalat fanazaltu hatta tahaitu ila Musa to da aka gama wannan na dawo har na zo gurin Musa fa aka barto na ba Musa labarin ta abin da ya faru fa qala sai Musa ya ce irji ila rabbika fas'alhu takafifa koma gurin ubangiji ka roke shi a dai ƙara sauki a ƙara rangwame qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaba alaihi salatu wassalam ya ce fa qultu sai na ce ma Musa adar raja'atu ila rabbi hatta stahayitu minhu hai Musa na koma gurin ubangiji na hatta kai yanzu ma kunya koma gurin sa nake ji ina jin kunya gaskiya na dai gode haka qala alqadi alqadi yace wa faqa wallahu ta'ala Allah ya masa muwafaqa yace jawwada sabitun rahimahullahu hadha alhadisa an Anas ma sha'a, walam ya ta hadan anhu bi a zo min haza. Ya ce, Imamu Sabitu, wato Sabitul Bunanin nan da aka faɗi a farkon hadisan, wanda shi ya ansa daga gurin Anasu bin Malikin. Ai mun tuno ko? Ai kaga an ambata an ce daga Sabitul Bunani daga Anas. To Imamu Sabit ya kyautata wannan hadisi. Da ya anshe shi daga gurin Anas gwargwadon yadda Allah ya so. Ya ce, walam ya ati ahadun anhu bi aswaba min haza. babu wani mutum ɗaya da ya zo da wani zance daga gurin Anas da ya fi dace da ya fi wannan dacewa. Wa kada da fihi ghairuhu an Anas takalidan kasiran alƙali ya ce haƙiƙa wannan hadisin an yi takalidi a cikinsa an yi cuɗanye a cikinsa an sassaƙa wasu abubuwa kuma wanda an, an danganta cewa an an zo daga gurin Anas cuɗanye da yawa. La siyama min ruwayati Shuraiku bin Abi Namiran ya ce balle ma a cikin ruwayan nan ta Shuraiku ɗan Abi Namiran faƙada zakara fi awwalihi maji'ul maliki lahu a cikin farkonsa yana bada yana ambaton zuwan mala'ika gare shi wa shaqqu badanihi da kuma tsaga cikinsa wa gaslihi bima'i zamzam da wanke shi da ruwan zamzam wa haza inna ma kana wa huwa sabiyun wannan kuma ai ya faru ne lokacin da yana yana yana yana yana yana yana yana yana abin gannan wa qabala wahayi kafin wahayi ina so mu gane abin da alkali ke nihi anan nan yana ba mu labari cewa hadisan Isra'i in dai hadisi ne na Isra'i da aka anso daga gurin Anas bin Malik to ba a anso wani hadisi da ya kai kwarin sai ingancin wannan ba ya ce amma akwai hadisai da yawa da aka ansa aka danganta su da anas amma a cikinsu akwai cuɗanye da yawa akwai abubuwa da yawa da aka cuɗanya su a cikin hadisin ya ce misalin hadisin nan na shurai bin miran bin abina miran ya ce hamma a cikin hadisin ana ambata cewa da mala'ika jibrilu ya zo gurin manzon Allah alaihi salatu wassalam amma tsaga cikin shugaba alaihi salatu wassalam aka wanke shi da ruwan zanzam ya ce to ai alƙali ya ce to ai magana tsaga ciki da wanki rai zuciya ya ce ai wannan ya faru ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shekarun shekarun shekarun farko farko na bayyana ko shekarun farkon zuhuri a nan wannan sararar ko wa qabala al-wahyi kuma ai haka ya faru ne kafin wahayi in ji alƙadi wa qad qala shuraiku fi hadisihi hakika shuraiku ya faɗa a cikin hadisin shi yace wa zalika qabla an yuha ilayhi wannan kuma ya faru kafin a yi masa wahayi wata kar qisatul isra'i sai ya ambaci qissar isra'i wala khilafa annaha kana ba'd wahayi nan wa alƙali yana wurwure mana ne kasan shi a shufa wata makaranta ce mai faɗi yana nuna mana cewa shi a hadisin shirai kuma cewa ai abin da aka yi da shugaba alaihi salatu wassalam na isra'i din nan ai an yi ne kafin Allah ya fara masa wahayi shine sai alƙali ya ce to ai wala khilafa ai babu saɓani annaha kanat ba'dal wahayi cewa ita isra'i ta kasance ne bayan an yi wa shugaba alaihi salatu wassalam wahayi wa qad qala ghayru wahidin innaha kanat qabla al-hijrati bi sanatin wa qila qabla hadha yace haƙiƙa fiye da mutum ɗaya daga malamai sun ambata cewa ai an yi isra'i ne da shekara ɗaya kafin hijira ma. Wa ƙadarawa sabitun an anas, wakila ya faɗi wani zancen ƙabala haza bayan kahin wannan, ya ce wa ƙadarawa sabitun an anasin, sabitu ya ruwaito daga anas, min ruwaya ta hamadu bin salama ta aidan, daga ruwayan nan ta hamadu ɗan salama, maji'a jibrilu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwan mala'ika Jibrilu gurin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, wa huwa yal'abu ma'a gilmani inda, inda zi'irhi. Ya ce, haƙiƙa Jibrilu ya zo gurin manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallam, a lokacin nan, manzan Allah sallallahu sallama yana tare da wasu yara su kuma yaran suna wasa. ai kaga a can a cikin a cikin wannan um, a a cikin a wannan littafin da muke karantawa na sira a a a cikin littafin littafan sira kaga ai ya zo cewa shi shugaba alaihi salatu wassalam ko lokacin da ana shekaru na farkon bayyana a wannan sararin ai kaga irin abin da yara ke yi na wasa ba a yi ko irin abin da yara ke yi na wasa ba a yi har ma aka ruwaito cewa idan yaran sun hito suna wasa sai a fito kuma sai a koma can gehe su yara suna can gehe suna wasa manya kuma suna nasu waje sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko to shine nan kaga da yace wa yal'abu ma'al gilmani kaga sai ka ce yana tare da yara su kuma suna wasa su yara inda zu'rihi a lokacin da aka kai raino dan nan da ake cewa wa shaqqahu qalbuhu tilkal qissata mufridan min haisul isra'i yace da kuma labarin tsagawar su kirjinsa kaga ai dama a cikin littafin tarihi ya zo cewa ana tare da yaran nan su yaran suna wasa sai mala'iku suka zo ko amma yaran suka dawo gida suka yi kuka suna kuka suna faɗin cewa ga abu kaza can da ya faru ga wani ga abin da ya faru yace shine alƙali nan ke bude mana kwakwalwa yace wayan mana da kai yace tilkal qissatu yace ai ita wannan kissa mufridatun daban take ne hadisin isra'i ba ba ba tare take da hadisin isra'i ba zaman kanta take yi kama rawahu nasun kamar yadda mutane da yawa suka ruwaito a fajwida fil qissataini sai ya kyautata a cikin wannan kisoshi guda biyu wa fi annal isra'i ila baitul maqdisi wa ila sidratil muntaha kana qissatun wahidatan da kuma cikin cewa isra'i da aka yi tahiya da aka yi da manzala da daddare zuwa baitul maqdisi har zuwa sidratul muntaha kissa ce kwara daya wa annahu wasala ila baitul maqdisi kuma cewa ya sadu da baitul maqdisi wato tahiyan nan dai a wasu zantukan alƙali na nuna mana sai kaga ana rabawa sai kaga ana rabawa ya ce tahiyan nan dai ita ce aka yi kwara ɗaya
daga baitul haram zuwa baitul maqdisi masjidil harami baitul maqdisi
aka tahi ita ce dai wannan tahiye ba wai tahiyoyi bane aka yi ta yi daban-daban da tarihin zai zama ya sha bamban a ita ce dai tahiyan nan kwara ɗaya wasala ila baitul maqdis summa araja min hunaka ya sadu da baitul maqdis sannan daga nan sai kuma aka hau fa azaha kullu ishkalin aw hamahu ghayruhu sai ya gusar da dukkan wani iskali da wani sa ya hamtu da shi wa qada ruya yunusu an ibnu shahabin an anas qala hakika yunusu ya ruwaito daga ibnu shahabin daga anas yace qala kana abu zarrin ya hadisu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala abu zarrin ya kasance ya hadisu yana zantarwa cewa shugaba alaihi salatu wassalam ya ce kurija saqafu baiti fa nazala jibrilu fafa fafa raja sadari summa ghasalahu min zamzam min zamzama summa jaa bi dastin min zahabin mumtali'un hikmatan wa imanan فأفرغها في صدري ثم دبقه ثم أخذ بيدي فأرج بنا إلى السماء فذكر القصة yace Abu Zarrin yana zantawa daga shugaba alaihi salam yace qala furija saqafu baiti an yaya rufin daki na inji shugaba alaihi salam da aka yaya rufin dakin fa nazala jibrilu sai jibrilu ya sauko fafaraja sadari sai ya ya ya, ya bude kirjina sun magasalahu min zamzama sai ya wanke shi da wani ruwan zanzam sun maja a bidastin min zahabin sai ya zo da wata ƙwarya ta zinari mumtali'un hikimatan wa imanan an cika ƙwaryan nan ko tasan nan da hikima da imani fa a faraga ha ila sadari sai zuba ta ga kirjina sun ma da baka sai ya rufe sun ma a kaza biyadi sai ya kama hannuna fa'araja bina ila sama'i sai ya hau da mu zuwa sama fa zakar da kissata to daga nan sai ya ci gaba da ambatan kissa ta Isra'i warawa qatada tal hadisa bi mislihi qatada ya rawaito nan hadisin kutan kucin sa an Anas daga Anas an Maliki bin Sa'ata daga Maliki dan Sa'ata wa fihi taqdimun wa ta'kirun wa ziyaratun wa naqasan alqali yace a cikin hadisin akwai taqdimi da ta'kiri da da ziyada da naqasi wato a ciki an ɗauko wani abin da aka yi can gaba an dawo da shi farko an ɗauki wani abu da aka yi a farko an tura ya can gaba an rage wani abu da aka yi an kuma ƙara wani abu da ba a yi ba a cikin mafi ingancin hadisi kenan wakilafun fi tartibil anbiya fi samawati sannan kuma a wancan hadisin an samu saɓani a cikin jerantawar haɗuwa da aka yi da annabawa ɗin nan a sama wa hadisi sabitin an anas atkana wa ajwada to nan dai imamu alkali ka san da yake malami ne na kai kawo malami ne wanda ya kai ta inda ake so yana tantance mana mas'alan ne yace to wa hadisu sabitin hadisin sabit bunani an anas daga anas bin malikin atkana ya fi kyau wa ajwada ya fi inganci shine hadisin can da muka karanta da farko yace to duk wasu hadisan duk mun san su duk akwai su kuma duk sun zo a cikin abin da ya shahi kissan nan ta Isra'i yace to amma dai wancan hadisin da muka fara karantawa shine mafi kyau shine mafi inganci wa qad fi hadisil isra'i haqiqa ya afku a cikin hadisin isra'i ziyadatun nazkuru minha nukutan mufidatan fi arbina yace haqiqa a cikin hadisan isra'i an samu wani ƙari da ya afku wanda zamu ambaci wasu fa'idoji a a cikin kawo bayananmu minha a cikinsa fi hadisi ibnu shahabin ya zo a cikin hadisin ibnu shahabin wa fihi qawlu kullu nabiyyin lahu daga ciki hadisin ibnu shahabin akwai zancen da kowane annabi yayi ga shugaba alaihi salatu wassalam ga abin da suke cewa marhaban bin nabiyyi salihi wal akhu salih mara balale da annabi na kwarai da kuma dan uwa na gari duka sun faɗi wannan a cikin wata ruwaya kenan nan alƙali yana nihin daga cikin waɗancan mabambantan hadisan da ingancinsu bai kai hadisin sabitu an anasin ba to akwai abubuwa fa'idoji da zamu ambata a ciki to shine nan ya kawo mana wannan hadisin ibnu shahabin yace illa adam wa ibrahim sai dai annabi adam da annabi ibrahim su ne basu ambata haka ba faqala lahu sai su biyun suka ce wa shugaba wal ibnu salih kuma da nagari sun ambata haka yawwa wa fihi a ciki min dariqin ibnu anas daga tafarkin dan anas summa arajabi hmm? ibnu abbasin min dariki ibnu abbas daga tafarkin nan na abdullahi dan abbas yace summa arajabi hatta zahartu bi mustawa asma'a fihi sariful aqlam a cikin wancan hadisin kenan yace summa arajabi sai aka huda da ni aka yi sama hatta zahartu bi mustawa har na zo gurin mustawa wani guri ne wani waje ne a cikin ruwayar muslima ko da ake ce mustawa asma'a fihi sariful aqlam yace a gurin nan da na tsaya ai ma ina jin motsin alƙalma da suke rubutun abubuwan da ke da ke gudana abubuwan da ke gudana ina jin motsin rubutun alƙalma a hadisin wa na anasin daga anas summan dalaqabi hatta ataitu sudatul muntaha fagashiha alwanul la alri ma hiya kaga a wacce ruwayar ta sabitul bunani an anasin da muka karanta da aka da sudatul muntaha sai ya ce mana ganyayyakinta kamar ganyen kamar kunnuwan giwa wasu maruwa kalƙilali ko ‘ya'yan itatuwanta kamar tununa. To, a wata ruwaya kuma sai ce sun mandala ƙabi sai aka tafi da ni, hatta a ce shi suratul muntaha, har na zo gurin da ake ce masu suratul muntaha magare tikewa, faga ha alwanun. Sai launi kala daban-daban ya lullube ta wannan kala da wannan kala da wannan kala la'adari mahiya. ban san ko me adadin wannan kalolin ba saboda kalolin da ya lullube ta kaga sabanin abin da ya zo a wancan hadisin da muka karanta a baya qala yace summa udkiltul jannata sannan aka shigar da ni cikin aljanna a cikin wancan hadisin kenan na'am wa fi hadisi malik bin sa'ata ya zo a cikin hadisin malik dan sa'ata yace falan ma jawaztuhu yayin da na ketare shi yani Musa yana nihin annabi Musa baka sai annabi Musa ya fashe da kuka. Fanudiya sai ya yi kiraya, ma ya ka, Musa mai ke sa ka kuka? Ƙala sai ya ce, Rabbi haza gulamun ba astuhu ba adi, ya da kulumin ummati hil jannata, a kasara min ma ya da kulumin ummati. Wade mutum. wai a watar waya kenan, da aka zo sai aka wuce annabi Musa ɗin bayan an gaisa da shi a sama ta shida. da aka wuce shi sai Musa ya fashe da kuka da Musa ya fashe da kuka sai sai aka kirayi Musa daga wajen Allah kenan sai aka ce Musa me yasa ka kuka kala sai Musa ya ce haza gulamun wannan na riga shi zuwa wai in ji Musa kenan wannan na riga shi zuwa ba aisuhu ba adi an aiko shi a bayana yadkhulu min ummatihi aljannata akasar mimma yadkhulu min ummati annabi Musa ya san manzon Allah kuma ya san girman lamarin manzon Allah ai shine dai Musa nan da yayi kwadayin zama cikin al'ummar manzon Allah ko to ai ya san waye manzon Allah ai babu wani annabi da bai san waye annabi Muhammad ba eh wai za ka zallahu misaqan nabiyina ai tayi bayani aha to ai sun san shi to har ma irin annabi Musa aha ai ya san waye shugaba eh ai duka annabawan nan sun san waye shugaba alaihi salatu wassalam tunda basu zama annabawa ba sai da Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama ga su ga Allah ga manzon Allah ga takaddar sa hannu shin kun yi imani kun yadda idan na aike ku kun je kuna annabtan nan taku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za ku aje rawanin annabta ku yi imani da shi ku bi shi ku yi masa hidima ku zama fadawa suka ce eh mun yadda Allah ce to ku shaida ni ma ina nan shaida kuma ga rubutu an tabbata an buga stamfi ai sa nake haka ayata kwatanta mana ko to wannan Musan ne kuma zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin Isra'i bayan Isra'in nan an yi shi lokacin al'umma annabi Musa ta wuce annabi Isa ma ya wuce mai gidan gaba ɗaya ya zo sannan kuma an kira shi sannan kuma ya je kuma Musa ya san kusancin shugaba da zafi ya san cewa shi ma cikin alfarman manzon Allah yake kuma shi ne zai ce mashi haza gul rabbi haza gulamun ba astuhu ba adi mun gane abin da nake so mu gane eh kana ganin wannan tana karbuwa eh eh ai annabawa gaba daya a kowane hali suke a kowane lokaci cikin tsananin girmama manzan Allah suke kuma wallahi cikin takatsantsan suke da alfarmarsa ai mafi ƙurewan lokacin da mutum ke takatsantsan da kansa indal mawqifi ranar tashin alkiyama to ya kaga annabawan su ne yi shi Ibrahim ai ya bamu labari wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akram bihi aina a'a kowane annabi ta kaina ta kaina yake hadifa ai sa nake su ma annabawa alami ne ko ai alami ne waye rahama alami nan to kana ganin ka ci arzikin mutum ko mutum dan uwanka sibiliyan ka ci arzikin shi ka je guri kuma ya zo gurin kuma ka nuna cewa kaza kaza kaza kamar yadda ai manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama abin ya wuce haka eh ya wuce haka abin babba ne abin girma ma bai iya girmama shi saboda girman ma shi ma yaro ne a gaban manzon Allah eh duk wata daraja a gaban manzon Allah ta yi nil dawun to ba ka da abin da zaka girmama manzon Allah da shi sai ka girmama da abin da Allah ya girmama da shi ka kuma kure ma kanka wuta cikin isa matuƙa wajen girmama shi da azzama shi da san shi da jin nauyin shi da kuma tsananin koyi da shi iya iyawarka to wannan bakin gwargwadon naka da zaka yi in Allah ya yarda da shi sai ya ma rahama amma ba dan kayi wani kokari ba yawa to shine hukumar a hadisin kuma yace haka yadkhulu min ummatihi aljannata akthara mimma yadkhulu min ummati da yawa daga al'umma za su shiga aljanna fiye da yadda ni ma al'umma ta za su shiga ka gani ai ma annabi Musa ya san haka ko tunda an bujiro mai da al'umma manzon Allah ya ga su yayi kudayin su Allah ya bashi hakuri ya yoyin ya nemi cewa a bashi wannan al'umma ya zama annabin su Allah ya ce a Musa nabiyyu hamaha annabin tana nan tare da ita yace to shi shi to yayi ritaya daga annabtai a sa shi ya zo ya zama ya zama memba ya zama sahabin manzo Allah Allah ce to Musa ko zuma atai taka dai kun mil shakirina ya rike dai abinda muka baka yi godiya kawai Musa eh ba komai eh ayi godiya to kuma ka gani to kuma kaga ai idan ya zama haka kuma kaga ai an yi gaba kuma an yi baya kenan kuma wa'incan abubuwan ai alqur'ani ya bamu labarin su ko to ka gani kaga waɗannan abubuwa kaga he aladdafa ko kaga wannan abu kaga dai kaga gaskiya ba za ya zama haka ba wa fi hadisi abi hurairah ya zo a cikin hadisin Abu Huraira shi yasa alƙali da yake yana yana bakin kokarin shi cikin girmama shugaba shi yasa kaje tun kan ya kawo hadisan sai da ya gama maganganu kansu ya kawo hujjoji kan cewa kai shi hadisan nan yana da magana kansu tun ba mu san sa ba ma bai kawo mana ba yace to hadisan da suka zo in dai ba hadisin sabit an anasin ba to gaskiya sauran hadisan akwai damuwoyi akwai maganganu a kansu da kaga ko kaga mu ma ga yawan tsaya maganganun muke ko eh shi ne wa fi hadisi abi huraira ya zo a cikin hadisin abu huraira ya ce wa qadar aytuni fi jama'atin min al-anbiya'i fa halatis salatu fa ammamtuhum fa qala fa qala qa'ilun ya muhammad hadha malikun hazirin nari fa sallim alayhi faltafattu fa bada'ani bis salami alhamdulillah sai mu tsaya anan alhamdulillah gobe sai mu tashi wannan hadisa ba fi hadisa abu huraira ba shi duka abin da ake nufi abin da ake nuni zuwa gare shi a cikin karanta wannan littafin da ma duk wani zance da ke da alaƙa da shugaba alaihi salatu wassalam a'a manufar ita ce halitta ta gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halitta ta gane yadda Allah ya ɗaukaka darajar shi kuma duk abin da za ka ji da abin da za ka gane da abin da za ka fahimta da wanda ka jin da wanda ka ganan da wanda ka fahimtan wanda ka jin baka ji komi ba wanda ka ganan baka gane komi ba wanda ka fahimta ko hanyar fahimta ma baka kama ba indai akan manzon Allah ne saboda makurar ƙurewar ƙoƙarinka da ganewarka da fahimtarka bai kai a kasa ƙwayar zarra dubu ka ɗau kashi ɗaya ba a cikin kwatanta bin girman manzan Allah. Saboda haka ya zama mana lallai kula sosai da wannan janabi na annabi alaihi salatu wassalam. E, dukkan sirrin Allah yana nan wajen, duk manufa Allah gaba ɗaya tana nan wajen. ko me ake nema a gane a cikin Allah yana nan wajen idan mutum ya samu karbuwa gurin manzon Allah sallallahu Allah ya yarda da shi idan mutum ya samu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi shikenan duniya da lahira kuma ta zama ya zama sun zama kayan shi shi ma eh saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya ara mana san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والقاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله